أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna alhamis 16 ga wata na Ramadan hijira shekara 1447 wanda ya dace da biyar ga wata na uku dubu biyu da ishirin da shida a darasinmu na jiya muna kusan ƙarshen suratul araf mun tsaya aya ta ɗari biyu da hudu kenan insha Allah yau za mu tashi aya ta 205 kahin nan akwai yan tambayoyi ta farko iya cewa me matsayin tarawihin mace da ta yi a gida da ta yi a masallaci to shi masalar sallar mata a gida abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam daya cikin mata sahabbai ta ce ya rasulullah ina son sallah a bayanka yace na sani wanti kina sallah a bayana amma sallake a cikin gida a hinin gidanki ta haiki a masallaci na sallake a kure gidanki ta yi a hinin gidanki a takaice dai kaga a nan idan ya zamanto masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata sallata a gida matsayinta na mace yayi ta zo masallacin shi kaga bai baka tambaya da masallaci a damgaran ko a wurin gari daban ko na manzan Allah ne sallallahu amma ce sallar ta a gida ta hilada inda lada ake nema to amma duk da haka ya ce idan mata ya talatam na ya ma Allah masajidallah idan bayan Allah mata suka tambaye ku zuwa masallaci ka ku hana su yakan yi wata a gidan ko da kasala ko na abu daban ne zai kito to shi dai an zo ta yi amma wa'ana na magana hiyiko ne to a gida a nufacin ta yi lada akwai abin da yake daikon da yawa daga cikin mata ko su maza wai su hamma wasu za su zo suna cikin jinin al'ada sai su yi sahunsu a baya wani saboda kunutu to ai kunutu ke ba ta kere kere kike kwan zaba ne kunutu ta masalla ce ba ta ke wacce kunutu ta masalla ce ba ruwanki ba ki game da kunutunsu bai ku ciki buke cikin gurutunsu wasu mutum ya sallah addu'a kai mai shaye ka ciki addu'a ce ta mai sallah ba ta shaye ku ba kuma kuwa kan kwana eh ba ta bukatar kunutun liman ta tarawi ba ta ki bacci wani tsaya gidanki ko ta ma gidanki azkar ba hanan ki azkar gidanki ba ki amma baki sallah ki azkar don annan magana mata masu jinin haila suka zama masallaci sai layi wasu da kunutu kunutun liman da ban taku da ba eh abinda aka ce a idi ne aka ce mata ko masu haida su zo saboda addu'a liman ta kunshi kowa da kowa a idi ne ba a tarawih ba sai ya ce ya sami liman raka'a uku sun sami liman raka'a uku raka'a ɗaya ta saura ɗaya a cikin su ya sallama kahin ya tashi tuko sauran sallashi wannan zai tashi kai tsaye ya tuko sauran sallashi kuma daga baya ya sujada ba'd salam sai cewa wani yana cewa babu addu'a kayan shan ruwa to in iya ni ne ba san ta da aka tsara ta musamman ba an zo shan ruwa addu'a ta shan ruwa aka ce mai azumi ya da addu'a inda fitiri ai an sha ruwan ne ibada ta kai ka kare karshen ta kai addu'a an gadi ba addu'ar da ake cewa ذهب الزمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله eh kana shigo kishirwa ta tahi jijiyoyi sun cika lada tabbata in Allah ya rada anan ka cika an sha ruwa kare ne an sha an sha da ruwa kishirwa ta tahi jijiya ta dauki ruwa kuma lada tabbata na azumi ya kare kenan ba addu'a bace ba kayan shan ruwa in yani ne kenan kuma sai addu'a su a wajen suna addu'a doka wannan addu'a wa an zo aka kan shan ruwa kayan an sha kaza kai addu'a ba haka bane ba suke magana amma a wani mai azumi wani azumi gaba ɗaya mai azumi ya da addu'a amma mai da abin wasu ke juyi abin wancan addu'a da ake shan ruwa inda fitirihi da suke magana zahirin ta bayan an shan ruwa ne ka ka karshen ibada ta azumi anan kai addu'a tana da usiya ba wannan kuma a cikin wuni kai addu'a amma ga ruwa gaban ka ka shiga addu'a yau hankalin ka ma wajen ruwa ke sai mana cewa maganar da ake ta cewa tsayawa tare da liman an an kare ka samu ladan raya dare kamar wai fikihun ce ko hal annabi da ya fadi na sallallahu alaihi wasallam ɗan wa nasan hadisi ne wanda Abu Dawud ya karuwa haka Imam Nasa'i haka Ibn haka Imam Tirmidhi haka Ibn Majah ke wannan wurin guda hudu duk ruwa ta tabbata hadisin Abu Dawud ne abu da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi sai da muka yi azumi annabi bai mana sai kiyamale da ba hatta hatta baki mana shahr sab'un min shahr sai da ya sauran saboda sai da ya sauran kwana bakwai ta kama bina hatta zaba nahawun min sulusul layl yace muna tare da shi da muka kusa raba daya cikin uku na dare ran ne daren 17 sauran 17 sauran bakwai yace yace sha shidda ta yi kenan washe gari bai fito ba sai daren sha kenan washe gari kenan sai daren sauran guda biyar kenan daren shi ne biyar kenan sai a ran nan ya hutu kuma ya ce kama bina hatta ta ba shakar na hawa mi shakar layi a neman kiyamar layi da wajen rabin dare ya tahi sai mu kulla mu ya rasulallah launa faltana hadihi laila ya rasulallah ai da ka ƙara mana mandaran a ƙara mana sai na ma ƙara a ja dare suka ce mishi bayan yayi ya ku tsaya tsaya kusa rabin dare sai ta rasulullahi launa fartana hadhihi laila ka kadan ƙara mana mandaran ma kana a ja sallah ta tayi ana nake cewa annar rajula idza salla ma'a al-imam hatta yansarif fusiba lahu qiyamu laila idan mutun ya tsaya tare da liman har liman ya ƙare da shi za a lissafa mai kaman ladan yara ya daren gaba daya ke me bukata ku yaran jadare kun gane magana nan me wata fadala ce zaman su tare da liman ne aka kare ke nasan hadisi ne ashabu sunan guda hudu wani sun karu waye ta Abu Dharr haka na wata inganta albani ta fitar cikin wata inganta kun ta inganta waye
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والعصال ولا تكن من الغافلين وانا آية الله سبحانه وتعالى yana ba da umarni ga bayan shi na ambatan shi a wannan lokatayya da ya ambata sahiya da marice ko ana nihin dai ba na alar dawa yau zama cikin ambatan Allah hiv nafsik a cikin ranka nan ma'ana magana ga malaman tafsiri ana ni cewa ambatan Allah ke zamanto a baka kade kai har a zuci kana kama sunan Allah to nan ana magana sa ambatan Allah Allah a zuciya kuma kai wannan ambatan Allah tadarru'an wa khifa cikin halin kaskantar da kai a gaban Allah kuma kana halin tsoro na Allah sai ce wa dunin jihar min alƙawari wajen kuma lafazin kakkaɗa ga murya sama nan kenan da aka yi magana dunin jihar daban finafsika daban finafsik wannan shi'uru ne na zuciya a ba zuciya ambatan ya zama to zuciya tana shi'urin abin da ake shi kuma maganar asar cewa dunin jami'in da sai ka magana yi kasa kasa wa dunin jami'in alƙawul ita ke magana wajen ambatan kaka daga murya da yawa kenan har mana a cikin ranka mana a cikin tunaninka akwai shi'urikin sanin girman Allah kenan akwai hudur kuma cikin halin tattaru kaskantar da kai ga Allah kana kuma mai tsoron Allah kuma wajen sautin kaka daga murya magana kenan nan ibn kasir ya kawo ta ruwaya da imam bukhari ya rubuto ruwaya abinda yake ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam iya cikin tahiya da sahabbai sai suna daga murya suna kabbara suna daga murya da yawa yace ya ayyuhan nas irbu'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamman wala gha'iban innal ladhi tad'unahu sami'un qarib aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi ya ce mutane ku sauƙaƙa makanku da rubar wadda masu ku sauƙaƙa makanku ke wajen daga murya da hayaniya ya ce wanda kuke kira ba kuna kiran kurma ba ne ko wanda bai nan ana kira mutum a nesa wani ya kira nesa a shi wanda ka kira na ga ce iya nan kusa iya ji kuma kusa yake yake masa misali sama da kusan da kuke da wuyan raƙumanka kira Allah ku sai yake daga bai bukata ga daga murya amma kana kiran da nesa wannan karantar da kai kina ana san nutsuwa lokacin ambatan Allah ba wuri bai na koramniya da hayaniya wasu ma har da rawa har da kidi wannan wannan abu ne shedan ya da mutane da suna addini sai musu wannan koramniya wani ma iya bara wani iya rawa wani ana kidi wasu na ambata Allah wannan hudu ba shedan ce wannan su shi a hili kan su suna karanta da kahili ana buƙatar nutsuwa lokacin ambatan Allah akwai wani cikin magabata kasa ana ce a cikin akwai wasu wasu tsoron Allah su suna maka Allah hawa da suke su suma haduwa suke su suma ana kasan kuɗaɗe shi na kai cikin malaman tabi na kowa cikin malaman tabi ya ce ya ce shirme ne gida ya ce in kana so ka san ƙarya ce sa hau saman katanga su haɗa sai ya mutu Allah sama ta sun haɗu ƙarya ce su ta kurin shirme ne kwal ba kare ba gaskiya bane ba amma dan Allah zaka wannan haduwa na su ma wannan da yake na Allah cika amma Allah cikin ranka tadarruan wa khifatan cikin halin kaskantar da kai da halin tsoro wa dunun jahalin min alqawl kuma da rage murya mana ba tare da an bayyana ba wajen magana kenan kaka daga murya da yawa kaka bayyana wannan kuma zaka yi wannan ambatan bilugudu wal asal sahiya da murci yan uwa ana ce bilashi wal ibkar dai rona azkar shi da a sunna an tabbatar da azkar sahiya da marici abin da ka ce azkar kin sahi na daga keto alfijir zuwa hudu rana shine na sabah na almasa ne yake daga tun daga bayan la'asar iya nan har zuwa magariba in ba a keɓance sallah kaza ba za ka zo azkar da ake ambatawa na na almasa duk wanda kai shi bayan la'asar almasa ta shiga to amma akwai wanda ake kayyadewa sun saka wannan magarba sai wannan da ake na halala ke wannan guda goma ya ce kayan ka canza zama da sallar magarba kaga na amma sallar magarba amma kuma ga sa cikin azkar ki masa a takeice aka ce masa tun daga bayan asar ya shiga har zuwa magarba yace kenan kai wannan ambatan sahiya da murice wala takun min al-ghafilin kada zama daga cikin gafala gafalalu masu gafala daga ambatan Allah yan uwa akwai so da yawa muka yi wani kuskure balle wanda suke da aqida sunna ganin wancan azkar ko addu'a bayan sallah ko sanin azkar na yan bid'a suna rawa suna hauka ka aibata shi da azkar na ake yi na addu'a da ake bayan sallah duka baka yi to idan baka yi ba na bid'a kake da sunna to da yawa mutane wannan abun sanin bid'ancin addu'a azkar bayan sallah sai ga mutane da yawa ana sallama furt ya tashi sai nan asara ce sallah ta yi amma akwai asara azkar sun tabbata na sunna bayan sallama sallah wanda suna da roman gaske misali na wannan tasbihin wannan guda goma akalla kana gaugawa ko akwai ruwaya 33 subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 kare da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah ce inda kana da zuni kwatamcin cikin wanta ku kai wannan manzo ka rubuta maka kai akwai fadala to iya akwai kuma goma goma to duk gaggawa ka daga goma goma ka tashi subhanallah goma walhamdulillah wallahi akbar goma ba ta ba ma ji dalilin Allah kullun ka tashi kai dai ta ga kuma ka abar akwai azkar da yawa masu fadala muna barin su gaskiya ga sai auto kusu ma awasat na kenan in baka yi ba bid'a ta jami'a addu'a ban sallah to zaka yi sunnar idan ma'aibanta yan gargajiya yan ɗariku da zikirin bid'a da nahuka na ƙur'ani ana rawa kai kai sunna ma kama zaman to kurin mun muka mun bar bid'a ko babu sunna gaskiya muna da karanci wajen azkar na sallah da sauran kuma akwai azkar na na dalili wani shiga gida wani abun hawa duk akwai azkar in zaka hawa abun hawa kai azkar in ka shigo gida kai azkar kai sallama in zaka wuta kai addu'a kana ka kai hira zaka tashi kai addu'a sala na sai ya ce duk wanda ya zama a wata majalisi annabi ce ka kare zama a kare kaba ka tashi ba ambatan Allah ba wa annabi salati to gobe kiyama sai amuna maka wannan wurin gashi da kai asara sai kare gida ta kana da gobe kiyama ko annabi ce kuma za ku tashi idan ku zama a wani majalisi kuna ta hira ku kare ba ambatan Allah ba ma annabi salati annabi ce za ku tashi kuna ware gawar jiki ku da ku ji wani kuke annabi ce akalla subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik لما كفرت ما كفرت ما كفرت ما كفاره ترى ما كفرت مجلس ترى ما كفاره نقرا كل ده an ƙara shi ko karatu aka tashi in za a tashi ana riya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka za ta ma kafara kurakure da kai a majlis kar ka wannan almuka duk azkar duk a rika yi shi ne shiga cikin ma'ana duk shi haka shi ne gafalar kenan duka kamar zama zo cikin gafalallu Allah tabbata Allah tabbata mu da azkar kin sunna kenan Allah ya ce dai ambata Allah cikin halin nutsuwa da kaskantar da kai sahiya da marace ka ku zama cikin gafalallu shi ne mai gafala ko a ka rashin yin zikiri innal ladina innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu ويسبحونه وله يسجدون نعم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون yanzu an bamu labari ko ja hankalin muna umarni ambatan Allah ya taga maka waɗanda suke wajen ubangiji ma'ana mala'iku kansu wanda suke wajen ubangiji matsayinsu na mala'iku ba sa girman kai wajen ambatan Allah suna tasbihi tsarkake ubangiji kuma suna masu kaskantar da kai ko su daga zuwa gare shi kenan mala'iku ma ake su kenan an ce babbar ibada ambata Allah ba ta tasbihi ibada ce mai girman gaske amma labari ga halin mala'iku ma haka suke shi da annabi annabi ya ji hankalin mu da abu ne abu na kware misali annabi ya ce Allah tasafur kuma sifar malaka inda rabbiya annabi da sahabbai yanzu ba za ku yi ba sahu irin sahun mala'iku a wajen ubangijinsu suka ce rasulullah ya mala'iku suke sahu tumun safin awal fal'awal wai rasul suna cika sahun harko zuwa na baya kuma suna liku a cikin sahu kidan ana son yaka nan zama an ga wani aiki da mala'iku ga mana kidan mu murka yi abatan Allah magana kira sai sura sabuwa bismillahir rahmanir rahim يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين نعم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأن سورة سورة الأنفال asali annafal malamai magabata ta sahabbai sun yi saɓani kan me annafal ko wani sura kan me take magana me annafal in aka zo yaƙi aka ƙare annabi sallallahu alaihi wasallam yakan diba wani irin kuzari dai wani abu dai abin a zuwa gani a cikin ganima sai a ɗauko wani abu sai a ba wani a ware shi da amince ta musamman bayan rabon kowa da kowa a mai rabo na shi na musamman a ƙara maka bayan naka rabo da aka yi annan salasalama yawa sahabe da yawa haka amma cewa wani lokaci yakan bambanta in za a je yaƙi da an dawo in za a je a raba gida hudu ne gida biyar an dawo da ya cikin kone da ya dace da inda ya gani wannan wasu na ga haka ne wasu ga kurin annafa da kalmar ta zo in mata ɗauka wata ziyada an tara zo ne akan ganima me yasa ake ganima annafal saboda asali kayanin salasalam ya zo sauran annabawa in suka yaƙi haramu ne su ci ganima haramu ne su ci ganima tarawa ake wuta ta zo ta ƙona ba a raba ganima duk masu haƙi wannan annaba gaba daya shi annabi isa alaihi salam kusan bai yaƙi ba shi annabi isa alaihi salam har ya kare cikin gudu yake har ya kare da awoshi a cikin hijir kullum a guje yake bai da gida bai da masallaci sai zaku kamar ta mandu joba cikin kiristoci shi na kata sunayen zala sunayen zala kirista su ta suka su basu basu toci kuma isa annabi Allah ne duk a wajen su a wajen ta mandu joba su annabi isa annabi Allah ne kuma ba wani coci ba wani fafuroma ta zama shi ma mutunci ne fafuroma zai an kai an kai an kai mai attack su ne kai mai attack an kai an kai fafuroma attack an sai an kai mai hari cikin su ne irin su da zai dan fara ne ta zama cuci ne ana gama da shi ana cuta ya bata addinin Allah to a takaice ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai da masu shi suke cewa a wajen su babu cuci sai kun sai kun suka yawo kun yawo suke yawo suke sukurin kuma isa annabin Allah ne ya zo kare koma ba wani magana wani Allah ba magana Allah isa annabin Allah ne a wajen su to kenan isa bai da masallaci a cikin masallaci shi kun yawo yake domin yawo yake ana neman shi da abin da gwada ya je ne ne in yayi akwai dole ta ruma suna neman shi da makircin sauran yahudawa a takaice dai magana annabi sai bai yaki ba shi amma annaba ka yi shi yaki suka yi to da aka tara ganima bacin ganima sai a tara wuta ta kona annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai Allah ta sama al'umma ta sai halatta ma al'umma ta ganima to yanzu wannan yakin farko ya kana wannan wannan tabbata ne madaniya ce kuma ya ta zo a yakin badar yanzu an yakin badar wanda an san shi ne farkon yaƙi da aka buga tsakanin musulmi da kawarai ko wanda Allah ya ba musulmi nasara akan kawarai suka samu ganima suka samu salim aka samu dai abin da aka aka shi na kashewa to yanzu abin da ya biyo baya wajen ganima da aka samu an samu rigima a wajen na farkin ne ko a wajen wasu na ce a latijiya su ce ai mu muka su ce yara su ce mu muka je muka hari ana neman samun bamban tsakanin yara da manya ko ne kaza aka samu rigima dai akan asalin ya za da ganima da ba ne farko da yazo ko ko an ba wane misali ya ce me ta asalim idan ka kashe wani dole kashe kahuri annabi ce dole kashe mutum dukkan da kake kashe naka ne da ko kahuri masu shiga ta isa shiga ta isa mai tsada in kashe shi kenan kai ka samu ganima duk abin da shi da kai naka ne duk abin da kai shi naka ne to wannan asali yau an samu ya za a ci a bar wannan kadai duk wani abin to dai a takace zina wannan aya ko wannan sura ta harama bayani da cewa kan mas'ala ta dukiyar wannan ta ganima da aka samu shine yas'alunaka anil anfal suna ma tambaya kan wannan dukiya ganima za ka mata ƙarin ne da ake yi suna ma tambaya kan wannan dukiya ta yaƙi da aka samu ƙulil amfani da lahawar rasul da ya musu wannan dukiya ta ganima ta Allah ce da manzan shi nan kahin a saba ko bayani ba nan lakunsu rasul magana kumsi nan harkun da mari ne nan ke nan za a tsaye da rigima yanzu an ɗauke rigima magana na wani ni za a ba wani za a ba mu muke da haƙi Allah ya ɗauke wani magana yanzu yanzu kurin harkar ganima ta koma ga Allah ga manzan shi yanzu ka yi shurara abinda manzan Allah ya shi ne kun da ita magana ke na kurin shi ne magana ta ja musu kurin ta Allah ce da manzan shi kenan su bar magana da zirgima yanzu ka yi shurara ya annabi zai rabata kun shi kenan ya ce fattakullah ku ji tsoron Allah wa asalihu za ta bainakum ku gyara zamantakewa tsakaninku da abu ya kare gima tsakanin wanda wanda kawai zuwa aka to wanda zai ku yi tsoron Allah kuma ku gyara alaƙar da take tsakanin nan sallallahu alaihi wasallam iya cewa islah zakir bayyana ce aisha sabai in shirye da ku akan abin da yayi darajar sallah da azumin zakka sai mai ce islah zakir bayyana gyara kyakkyawar alaƙa inda matsala tsakanin ku a gyara ta gyara zamantakewa kyakkyawar zamantakewa kenan ku gyara tsakaninku kuma wati'u Allah wa rasula ku yi da'a ga Allah ga manzon shi yanzu kenan duk abin da annabi ya hukunta wa za ba za ba ku dangana ko magana kenan eh ku yi da'a ga Allah ga manzon shi in kuntum mu'minin in dai hakku masu imani ne ku ci gaba da da'a ga Allah ga manzon shi ko magana kenan ci gaba إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون نعم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Allah subhanahu wataala na ke na ware musu masu imani yace innamal mu'minun kamar ya saba ga ho masu imanin gaskiya ba suna ba lalle masu imani sune wanda allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum so da aka ambata Allah zukatan suna kadawa kashi sai sai sai a tambaye maka wata kuma baka fi nafsika kina bayyana bukatar zuciya kenan ambatan Allah na hakika mai tasiri wanda zuciya ta san abin da take yi zuciya tana hulka tana hulke bata gafale tana hulke zuciya tana hulkawa kenan masu imani suno ne idan aka ambata Allah zukatansu na kadawa kenan suna hulkawa akan akan akan wannan ambaton Allah akan abin da suke faɗa yace wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana idan aka ci gaba da karanta musu ayoyin Allah masu imani wannan karatun Qur'anin iya ƙara musu imani shi aka ce mutum iya iya sanin walke gurshin falkawa zuciye shi a lokacin karatun Qur'ani in ka ji baka nan to akwai matsala eh zuciyarka ta zamanto ka san abin da ake wace karatun Qur'ani ka zamanto ka falka kana ishurki abin da ake karantawa shine cikakken shirin Qur'ani kuma hali halin mutanen kware Qur'ani mai dogar hankalinka eh yace idan ana karanta ayoyin Allah zadatum imana ayoyin Allah suna ƙara musu imani mun shi fucin har bukar sura malaman sunna cewa imani iya karuwa yana da duwa iya karuwa da ƙarin aiki da gwada rikin aiki yawan aiki ibada iya kara maka imani imani iya karuwa iya raguwa da kuma saki da cewa imani da na malaka jibril da naka da ɗaya ne kuma imani imani ne to da shi ɗan shirme ne ba gaskiya ba ne ba kenan imani iya karuwa kuma ce waɗannan mutane wa ala rabbihim yatawakkalu su masu imani bayan wannan halin nasu suna do ba su dogara ne ga ubangiji yawancin me ya cewa dogara ga ubangiji me da namarinka zuciyarka taratai da Allah zuciyarka taratai da Allah ya zama to duk abinda kake kana sanin menene ma'ana alaƙa da Allah kuma me duk abinda Allah ya shine kana nema a wurin shi in me kurin Allah ne a zuciyarka shi ne da shi sa ina ga cikin Hassan da ke magana cewa shi ce bai taba damuwa ba yace domin na san alamtu anna rizqi la khuzu gari na yi imani arzikin da Allah mun wani bai karbe shi me zan tantance da ce ce zan tada hankali na arzikin da Allah ya kama wani bai haɗa mishi shi duk abin da Allah ya kama ba ya samu kuma shi ne ke bada shi ke raba arziki dan ka san haka baka samu damuwa to amma cewa dogaro ga Allah bai hana nema baka ce a zo in zamna daki yana ta adda kurin Allah arzuta ne Umar yake cewa ta ran akwai masu zamsa ta adda sunan arziki Umar yace sama ba taba ruwan dina ko da ruwa ba ku tashi ku nema wannan tawakkul ne dogara ga Allah ka zamna wa kana zamna daki hatta sai wurin da na da Allah na wata ruwa to kai da ne kai mutun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi لرزقكم كما يرزق الطير تقدو خماسا وتروح بطانا manzara kace masahabai inda za ku dogara ga Allah dogara ta hakika zuciya ku ta koma ga Allah da arzuta ku irin yanda yake arzuta tsuntsuwa ka tsuntsuwa bata mangaza ita tururuwa ita bata aje na gobe nutsuwa ba ta aje na gobe sai ta yi ta ruhu bitanan a takardun khimasan wata ruhu bitanan nutsuwa ta ce sai babu komin cikinta na je ya kare babu amma tana dawowa gida da dare ciki a ciki kaga yace anan ai ta maka tsuntsuwa kanta ta gudu khimasan tana zuwa nema a zaman ta cikin ɗakin ta ba dan ya tabi dogara ga Allah ce tana ɗaki aka mata zuwa take amma ta san Allah ke badawa kai ma dan adam zaka asbab abinda na nema ne zaka je nema kasuwa ce ka bude kanti shago kawo kiriya kuma Allah ne an zo ba an zo ba ka baje kaya ka baje kodi ka ta nema kai da zanto kaya abinda aka daura maka na nema amma tun nasara samu rashin samu ka bar shi ga Allah Allah ke badawa shi ke ka kasuwa shi ka nasara shi ka ci gaba shi ka arziki ka sa zuciyarka tare da Allah amma he kai abin da aka dora maka wannan shine dogaro ga Allah akwai kun zana ba a dake wai kun shi ta da Allah azza na dogara ga Allah wani ba dogara ga Allah ta ai musu tawakkul ne wannan bai cikin dogara ga Allah Allah sa cikin masu dogara ga Allah ci gaba الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون to su dai wannan wanda Allah ke bance mai imani bayan wannan halin su da tsoron Allah na halkawa lokacin ambatan Allah da dogara ga Allah yace kuma alladhina yuqimuna salata su ne wanda kuma suke bice bice ba kai salluna ba dai salluna ba a yuqimuna salah na'am suke tsaye da sallah an ce tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai tsaye da sallah yace wanda yi ta akan tsarkinta da khushu'i da cika ruku da komai shine ke wannan alƙawari a wajen Allah kina alƙawarin ka da Allah maganar sallah cikakka yin ta yadda aka ce kai da tsarkinta cika ruku'i da sujada da kaskantar ga cikinta kenan shine cika tsaye da sallah kenan ka yi ta yanda aka ce shi manzon da Allah ya ko shine ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah ita ce sallah ko wannan sallah ba a gaban shi an yi sallah yace ba sallah bace wani ya sallah annabi ya zana cikin masallaci ya zo ma annabi sallah ya ma annabi sallama annabi sallama ya ce irji fasali fadaka nam sali irji fasali fadaka nam tusali ko ma ga sallah har zuba ga sallah ba ya je ta biyu ya dawo annabi ya ce ko ma ka yi sallah har yanzu ba ka yi sallah ba kai da su amma ka sallah ce amma ba irin wanda aka ce ba zai yi wani sahabi ran ya gan shi iya sallah wani buge-buge annabi ta sahabi gwangwani ba Allah lau mata haza ala hali hadihi kun ga wani bawan Allah inda ya mutu a irin wannan sallah ya mutu wani milla ba ta ba sallah ce yake amma na bace in ya mutu a irin wannan sallah ya mutu a wani addini wanda ba na ba ba sallah ta bace kaga sallah dole a yi ta yanda aka ce a yi Huzaifa bin Iman Huzaifa bin Iman ya ga wani iya sallah wannan sallah da bige bige da aka saba yi sai da ya kare ce ban Allah tun shi ke sallah tun shi ke sallah ka shika ta arba'in ita ka shika arba'in maka sallah kuwa shika ka arba'in maka sallah yau sai ta ta bige bige ki ina kamar kan sallah yanzu ina ga mutum abin ta sai ga mutum ka zo karaka da kayan kariya kai hujja sallama ya wuta Allah ko da kayan kariya kai ka zo ka kai kariya kai shi ya kai har ya cika kariya wuta ta shi ko yin huta ne ba ai yin huta ne ba kaga wannan ba sallah bace kayan sallah amma ba sallah bace a takaice kenan iyaye ban su masu imani suna tsaye da sallah kuma wa mimma razaqnahum yunfiqun daga cikin abinda muka arzuta su kace mimma ta dab'in kenan ba duka a ci gaba da ba amma kaga masu imani ba marota bane bakin abin da Allah ya baka kuma wata sadaka hemi kudi a kai ma bakin abin da Allah ya baka eh ba ta da yawa ba ta kadan annan sarrafa ya ce afdal sadaqat juhudul muqil sadaka mahi lada kadankin kokarin mai kadan mai malaki ba da misali Allah subhanahu wataala yana raba lada gulgudan matsayi gulgudan imanin mutum abin da yake alƙawarin Allah duk wanda ya hasana kana da limiti goma wannan ka'ida ce tashin tashin farko muwancin farko za baka muwancin farko dusu ne goma za baka to amma daga goma zuwa ɗari baka zuwa abin da Allah so gwargwadon imanin gwargwadon halinka zan misali nan da yake cewa mu yi ladan sadaka judul mukin zan misali an nemi sadaka masallaci a nuri ne sai ni jika guda na mallaka kada a duniya wannan ya mallaki miliyan guda ko miliyan goma sai aka ce taimako sai kawo jika ne na dage a wannan jika yana bar Allah 20 ka ba gabi na shigo to amma anan wajen fadala ta mai kadan da ya dage ya bada wannan nashi kaga shi da cikin goma ne kai kuma ɗaya ne cikin ɗari gaba da ma cikin ɗaya cikin ɗari gaba da to kaga wannan kokarin nashi da ya dage ya bada sai ya yi mai yawa lada wa Allah duk da kowa ya baki wannan goma nan amma wajen nimkin lada wannan fadala kin mai kokarin kadan ka bada kakkare na kadan kakkare na kakkare na kadan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man tasaddaqa bi idli tamratin min kasabin tayyib fana taqabbalwa fa yunamiya kama yunamiya ahadukum faluhu mana da ruwa cikin musulun annabi ya ce idan mutum ya sadaka daidai da binu guda amma ya ce yi min kasabin tayyib a shirya ke wani wannan dabinan guda na neman halak na neman halak ya ce Allah yana karɓar wannan dabino naka ɗaya na neman halaka Allah zai ka girmama wannan dabino zai koma kamar girman dutsen Uhud amma da yace kasaba tayyib ita inna la tayyib laka la tayyiban Allah tsakake Allah bai karba ake yin tsarki Allah bai karba haram kan ma ka turto rudu kanka ka je ka tara haram ko kudin jama'a ka je ka yi makaranta ka yi masallaci Allah bai baka lada hima baka hima kashi anan ya kasha kashi ma wallahi bai baka lada ba baka ce wannan ka bada ka je wallahi baka baka samu lada hima kashi tabbas ya kashi zaka sha duk wanda ya tara kudin jama'a haƙƙin jama'a ya je yi masallaci makaranta wallahi bai samu lada sam sun baka lada hima kama Allah ya ma zaba Allah sai kudin jama'a ne ka cire masallaci ga makaranta kayan ka ne ba naka bane ba kan barawo ne sata yace shi sa addini ne yace yau sata je yace masallaci mun mun mun mun dai ne sai sama lada ah ba magana lada barawo ne yana barawo shi barawo ne yana sata barawo shi ta kenan ana magana in dai nema na halaka ne ka amsa ka dauka ka kare na shi ko muka danki shi ne Allah zai zai mana shi babba kan mizani ta kenan Allah ce bayan tsaye da sallah suna ciyar daga abin da Allah ba su gina dakashin su Allah ta gaba ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim na'am dan uwa kai mutu qur'ani lissahi ne jagora wanda ke gyara ma rayuwarka kuma ya baka samun nasara duna lahira wannan wasu halayya ne aka ambata mana ba ce ba wani ko su wani ko kabila kaza ko kasa kaza aiki ne kun Allah ambata na masu imani kofa ce bude musa shiga wannan layin Allah da ya jero wa'annan ayyuka na masu imani sai ce ulaika humul mu'minuna haqqan wa'annan su ne mummune na hakika gangariya ka kenan akwai jamu wa'annan su na hakika kenan mai san shiga layin masu imani na hakika ta yi ƙoƙarin shiga wannan layin magana kenan ya ce lahum darajatun inda rabbihim masu imani suna da darajoji don a ta aljanna kategori kategori hawa hawa ne duka suna aljanna amma aljanna kanta hawa hawa ne annabi ke cewa sahabbai wasu daga cikin yan aljanna la tara'un ahli gurbin min fawqihim kama tara'un katubu durul algabir fil ufuq annabi ce sahabbai a aljanna wasu za su hango wasu a kololuwa kamar yadda zaka hango tauraruwa a nesa gabsa koyon ma haka yake aljanna ma sahabai suka ce rasulullah tilka manazil anbiya la yablughuha ghayruhum qala bala wallazi nafsi bi yadi rijalun amanu billahi wa sadaqu al mursalin sai rasulullah ai wannan matsayin annabawa ne lauci bala wace annaba ba annaba ne ba yace mutane ne an masa shi mutane kware yace mazaje ne masu imani na gaske sun imani da Allah kuma sun gaskantar da manzannin Allah ke ba ya annaba ba a mutane gama gari farar hulun a ciki za a samu wani masu mutane eh ya ce ilham darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen ubangijinsu wa magafiratun wa rizqun karim da samun gafara ta ubangiji kuma da arziki mai karamta shi a cikin aljanna kuma domin bawa sai ya dace magana gafara aljanna wata yau sai a tumu ana kyalge su kan gurafin su kenan ka gami imani bai da laifi mutum ba mala'ika bane ba shi laifin malaka sai ya gafarta musu dalilin ayyukan sai gafarta musu kenan mutum bai raba da laifi eh Allah zai gafarta musu ko ba su kira aljanna Allah sama cikin lafiya
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت يساقون إلى الموت وهم ينظرون
no. نعم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق نعم كلمة كما دعاك وانا كافكم تشير كمر me malamai na magana akan wannan sabon wannan kama da mi wasu na cewa ana bayani da aka yi na wa'annan hali na kwarai na takawa da gyara tsakanin ku sauransu yanda yake zamantowa alkhairi gare ku yin hakan haka wannan abin da ya wakana kuta waka daga gida wasu ba sa su ko kuwa kamar yanda irin aka samu matsala akan magana ta ganima tsakanin musulmi aka samu fitar daga baya abin ya zama alkhairi to nan dai me zama magana zanan annabi ce Allah ya ce kama akhrajaka rabbuka min baitik kamar yanda Allah ya huddo ka daga gidanka nan menene mas'ala ce ta zuwa badar badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto badar ba ya huto bane ba da ne yake shi sai huto da an sahabbai 317 sahabbai ba duka huto da su ba kuma bai huto ba da shirin makamai na yake sun wuto ne da shirin tare fatake kwambakin fataken abu sufiyan kenan wani ayari na kwareshawa da ya huto daga sham za shi madina suka tare hanya ya huto daga sham zuwa makka su kuma suna madina ita tana arewacin makka ko tsakanin sham da makka yake da madina to kira nan sallallahu alaihi wasallam yake wannan dama tunda sun musu zalunci sun su duki tunda abu da sa abu abu yaki ne to shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan dama Abu Sufyan ya hoto daga Sham annabi yake wannan dama ya so ya je ya tarye shi ya amince duke kurshe gaba daya a samu karin karfi haka annabi shirya suka fitar sahabbai suka ne wajen wajen Badar wajen Badar daga Madina kamar kilo 100 ne da abin nan da san kan wani jidda annabi annabi ya nuwo da wannan manufa to wannan wutowa da aka yi aka samu matsala hanya me matsala hanya ashe kwarai shawa kai abu su na samu labari an tare za a tare shi hanyar da ya kamo hanya sai ƙara matsa wajen wajen bahar mali wajen wajen wajen wajen maruj ya ƙara ya ƙara yamma he nesa da badar kenan ya gano ya samu labarin za a tare shi sai kewaya ya tsira annabi ya badar abuzan tuna ya sha wannan dai wannan hutu ake wannan hutu take magana kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq kana ubangijin ka yazo ka daga gida da gaskiya da akwai manufa wa inna fariqan min al-mulka wasu jama'a cikin masu imani ba su san mutan amma aka fito kin yujadilunaka fil haqq ba'da ma tabayyana ba'da ma tabayyana suna ma jayayya akan abu na gaskiya bayan abin ya bayyana cewa sai an je alaka halin wasu musulmi ne tsoro da adam ne iya ga abu da ya alaka cewa ka annama yusaquna lil maut kaman ana jan su zuwa ga mutuwa uhum yanzurun kaman ga mutuwa daga dagadan ana kin ana jan mutum ka tana fasa hankali tsoron da suke kamar ga mutuwa na ana jan su nan halarta su abada yanzu ya tabbata na bai samu labari daga baya cewa abu su ya tsira amma su kwanar shawa daga can sun samu labari za a tare tawagarsu da arziki su duke su muhammadu tare suka kulle shiri na yaƙi don su kare duke su sun mutu amma sun samu labari abu su ban samu labari abu su fiya ne ya sake hanya ya tsira amma suka ce sai sun je badar sun gwada mu duniya su ba banza bane ba su muna musulmi an je an yi alfahari duk na annabi shigar daga daki ta isa da sauransu suka ce sun je ashe sabu sabu sai sabu jahil kwana da kare su mutu ba ashe kana da kwana ashe ashe aka ce ajali ne kitare su suka ce sai an je karshe dai yanzu tawaga ta kore shawa ta tunkaro badar ko musulmi annabi ya riga ya zo ba ba za a yi ba ba baya ba za a yi to shi hankalin musu ya tashi annabi ya samu dan rahoto ne ya san yawansu aka ce dai a wuni suna yanka rakumi goma nake yankawa annabi annabi kiyasin sun kai kenan kusan dubu kenan su a takaice an samu labari suna sun kai dubu akalla su musulmi 300 ne da sha wani babu dokai babu kayan yaki su kusa sun zo da bakai da komi na yaƙi da shirin a yaƙi to na shi ne tashi hankalin musulmi shi ne ƙwarai tsoro suka tsorata to amma Allah ya niyya abu yaƙi na yayin shi kuma wata ayar da gwada ayar shiga duniya gwada mu duniya abin da ya so ke yi kuma ƙarhi nasara ba a yawa take ba shine na Allah ke cewa wa idh ya'idukumullahu وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
نعم الله يا تشوا واذ يعدكم الله عيد الطائفتين انها لكم كتنا lokacin da Allah ke muku alƙawali ɗayan wannan tawaga biyu ɗaya ta ku ce tawaga biyu ce akwai ta abu sufiyan ta ganima ta kayan duke ƙureshawa kuma ga tawaga ta ƙureshawa aka ce wato za ku gamu da ɗaya za ku gamu da ɗayan biyun wannan allah bata labari ɗayan biyun za ku gamu da su amma ku wata wadduna an na gaza ta kuna lakun gaza za ta shauka ku sai kuka zaɓi waccan wadda ba ya yaƙi ba bugawa sai kuka yi san waccan ta tabus ta abu sufiyan ce wata wadu an gari za ta shagwata ta kuna lakum sai kuke san waccan wadda babu yaƙi a cikinta na kirki kenan suka hihita suke fatar gamuwa da tawaga ta ta Abu Sufyan wadda babu mai mayaka a cikinta haka suka fata su haka suke so amma wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati wa qada dabil kafirin amma shi Allah ba haka bai yake so ku kuna san banza ku ci tubus shi kuma Allah iya so ne wata ayat zai gwada Allah ya so ya tabbatar da gaskiya da kalmar shi kuma ya tumbuki kahurai ya gama da su ku kuna son tubus amma ga abin da Allah ya shirya lihiq alhaq wa yabtul batil walau kana zalika mujrimun Allah ya haka ne da ya tabbatar da gaskiya ya rushe ƙarya ko da kahure ko da kahure bisu shine asalin kidan badar kidan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya samu gadangadan yaki zai shi kuma ya hoto da mutane bar ne yaki ba shine yace ababakar me zaka ce akan wannan lamari nan abu kai kare ayi to rasulullahi zaka zaka zaka za umar me kace usman iyayi kan sa'ad bin mu'az yace ya rasulullahi na gano da mu kake an sa mu ne kake nihi da mu kana shakka ne akan mu na'am kaman baka yadda ba kana kaman zamu kama ba tunda an sai dan sallama bai zo Madina ba kai wannan zamanin bai zo Madina ba da niyyar aje a yaki su alƙawarin su alƙawarin za su kare shi ne babu alƙawarin da dauke su aje wani wuri a yaki babu wani magana zauna bin sabo ya tunkaro shi yasa ya je wani harko gaya musu cewa ko sa cikin halin yakin da ba sai niyya ba amma zai yaki ya kama shi bai hutu da yaki ba amma zai yaki ya kama su dole yace ya rasulullah ina ga alama iyana turid mu kake ni da wannan bayanin naka yace wal fallazi aka maka yace ina rantsuwa da wanda ya girma ka da wannan annabi zaka ta ya rasulullahi wallahi duk abin da kace zami ba ma gaya maka irin na yahudawa da suka ce Musa fadhhab anta rabbaka faqata inna nanu qa'idun ai Musa da ya tura banu Isra'ila shiga bata maka da ko suka ga maya mutane masu kai suka tsorata suka ce jama'a su kai ka guji wala ka guji za a halaka da mu suka ce Musa ka tahi da kai da ubangiji na ka je ku yaki mun annabi mu zuwa sai ce Musa ce ya da mu ba za mu ga maka haka ba irin magana Yahudawa da suka ma Musa ka je ka yaki da ubangiji ka yace mu ka je ka yaki muna talaka gaba da baya inda ka je za mu je Rasulullah ana nan sallallahu alaihi annabi samu nutsuwa cewa kenan zai samu masu kamawa kenan ansar za su kama wani yaƙi daga nan aka fara shirin kuma shirin hilin fama ya za a yasa kaza bayan samu garanti na na ansar za a yaƙi da shi na mai Allah gaba إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين نعم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين الله يتكتنا istastaghithuna rabbakum lokacin da kuke neman agajin ubangiji na ruwa ta inganta nan cikin sai musun sauran wurare da wani abu ya tabbata annabi sallallahu alaihi ya tabbata ya gizai kuma ya samu labarin koren shawa da yawansu ya zo ya shiga sallah ya ya ya addu'a ya daga hannu sama ya ya Allah Allahumma aina ma watani an zidni ma watani Allahumma in tulika hadhihi al-isaba min al-islam fala tushtur fi al-arab da yake bai ya Allah ka zartan min da alƙawarin da kamar iya addu'a hannu a sama in yayi mahali sai fadi Umar da dauko ya dora mishi iya ya Allah alƙawarin Allah ka cika alƙawarin Allah ka cika mana alƙawarin Allah ka cika mana alƙawarin ka Allah ina alƙawarin da kamar Allah ina alƙawarin da kamar Allah ka cika mana alƙawarin ka Allah ya Allah wannan jama'a da suke saura idan aka halaka su ba karamin ta sama ƙasa mu ne da Allah mu ne ke wani ɗan tawaga su ne musulmi a sama ƙasa ya Allah idan aka halaka su babu musulmi a sama ƙasa iya addu'a iya daga hannu imanin ya faɗuwa umar ɗauka ciyar rasulullah ko abubakar ne kai abubakar ciyar rasulullah mage da kai ma kana ma Allah mage ce mage ta asa mage da kima ubangiji ta asiyar sallah Allah ya amsa maka addu'a ka ya hakuri ya mai da mai shi annabi ne kenan to annabi shine addu'a da annabi ke yi istastaghithuna rabbakum kuna neman agajin ubangiji akan ya ba ku nasara a wannan hali fastajaba lakum ubangiji ya amshi addu'a ku eh gashi alƙawarin Allah ce ani mumidukum bi alfin min malaikati murdifin Allah ce yanzu Allah da ke magana sabuwa ce alƙawari ce na muku ƙari ƙarin sojoji su soji dubu ne wani mutane ko kuna ne kuna gwamnati yana ko Allah ce na ba ku ƙarin mala'ika dubu kuma ga ce kuma ce ga su ce murjifin ga su suna zuwa ɗaya bayan ɗaya suna zuwa ga sunan suna zuwa wannan magana mala'iku a badar abu ne na hakika a aikace su aka yaƙin badar Allah kai mu gobe mu ga aka yawanci Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh